ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka jama'ar matsango barkanmu da arzikin haduwa a wannan majalisi na farko a cikin wannan masallaci na juma'a wadda aka mai suna da khalifa Usman ibn Affana radiyallahu ta'ala anhu littafin da yake masallacin da yake nan unguwar matsango cikin ƙwariyar garin azare ƙaramar hukumar katagum jihar bauchi najeriya cikin yarda da amincewa ta allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zarafi da iko ya kuma sauƙaƙe mana dama don mu fara gabatar da karatun littafin akhta'ul musallina wato kurakuran masu sallah littafi wallafar Muhammad Siddiq Al-Minshawi Allah madaukakin sarki ya dauki darajar shi ya kuma gafarta masa da rahama yau muna almuru na takwas ga watan aljumada al-akhira wata na shida a lissafin hijira shekara alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya dace da tara ga watan goma sha biyu watan disamba lissafin miladiya shekara dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda na ambata wannan shine majalisi na farko kuma wannan majalisi baya daga cikin majalis da muka saba gabatar da karatu amma sakamakon wani littafi da muka gama a masjidus sahaba na ahkamul janaizi wa bid'aha na Sheikhul Allama Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala mun kammala wannan littafi kuma ba mu sa wani littafi ba saboda wasu uzurori a wannan rana ta Litinin to sai kuma kwamitin wannan masallaci suka nemi mu zo mu sanya wani littafi a wannan masallaci domin wannan bangare shi ma ya amfana na amsa musu a wannan lokaci amma ina sara ina duban bakin gatari saboda dama asali sati na gaba daya kullun ina da darasi bayan magariba wanda hakan kuma ya takura ni ya takura wasu hidimomi na sai ya zama duk ayar da nake dan yamma tayi to hankali na yana kan wurin da nake darasi kuma koda ba a garin nake ba to da na samu na kwace ranar litinin to sai na ga alamar hutu to still laraba ma na kwace ta ita ma na ga alamar hutu sai zama su ne kaɗai kwana biyu a sati da ba na karatu bayan magariba sai na fi sakewa sosai to da suka zo min da wannan bukata na koka musu wannan matsalar amma dai ba za a ce duka ba zai yiwu ba to wannan ta kokarin domin duk aikin alkhairi abinda aka fi so shine in an fara shi ya dore ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla aikin da Allah ya fi so aikin da aka dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan ne to gaskiya wannan ya sa na dinga furawa ina cizawa kuma aka ɗauki tsawon lokaci gabanin Allah ya kawo mana wannan rana da Allah ya sa dai yana daga cikin wurin da nake da rabo zai mun shaida Allah ya bani iko yau muka zo za mu fara wannan karatu insha Allah ta'ala to wannan dalili na ɗaya kenan dalili na biyu kuma ba kwamitin wannan masallaci ne kadai suka nemi na sa karatu a masallacinsu ba da yawa a cikin gari an bukata amma bai yiwu ba to amma nan ɗin na ji kunyar a ce bai yiwu ba saboda wannan anguwar kusan zan ce tana da haƙƙi ita ma ta ji amon muryarmu anguwa ce tsohuwar anguwa kuma dandazon jama'a yara da manya da matasa da haka akwai bukatar a ce ita ma an tsakura mata daga cikin abin da muke na darussa wuraren da duk muke da majalis suna nesa da wannan anguwar kamar fmc wato asibitin koyarwa na yanzu wadda nan ne asalin cibiyar karantar wannan ta fara tasowa nesa yake da nan sannan majalisunmu na biyu masallacin kasuwar kaji na a sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama shi ma wannan masallaci yana nesa da wannan anguwar sannan majalisunmu na uku masallacin tunawa da a sheikh muhammad kabir ahmad azare allah ji kansa da rahama masallacin da ke bakin tashar yankari a cikin gari shi ma nesa yake da wannan anguwar sai na ga wannan anguwar ta cancanci ita ma a ce an kusace ta an ba da wata karantarwa wacce take koda dai ba ta ilimi mai yawa ba ne ba to amma dai ya zama an samu amfani duk karancinsa da fa'ida sannan na yi ƙoƙarin a ce karatun namu mun yi shi a cikin wani littafi ƙarami takaitacce mai sauƙi kuma wadda yake da alaƙa da abin da kowa yake bukata. to na yi ta nazari sai na ga abin da ya fi dacewa in saka wannan littafin akhta'ul musallina kurakuran masallata saboda ya zama duk abin da za mu magana a kansa da saurayi da babba da magidanci da marar aure da mace da namiji da yaro kowa yana bukata kuma kowa zai fahimta kuma kowa zai gyara abin da ya shafe shi kuma za a samu karuwa wajen mutane da yawa madadin a ce mu sa wani karatu wanda wasu da yawa ba su da bukatarsa saboda ko dai ya fi ƙarfinsu ko kuma ba sa cikin sistem ɗin da karatun yake magana a kansa ko kuma wani dalili sababi cikin sabubba ya fitar da su daga cikin mabukata wannan karatun haka sai na ga wannan shine shamil kamar yadda a masjidus sahaba muka zaɓi mu yi ahkamul jana'iz saboda lura da cewa littafi ne da matsalolinsa sun shafi kowa kuma har ma za ka samu da da ɗan izala da ɗan ɗariƙa da ɗan ba ruwana da ɗan kowa ma za ka samu mai za ka samu abu ne wadda zai amfani kowa to yana daga cikin abin da yasa na zabi wannan littafin wayin kana a mawallafin wannan littafin Muhammad Siddiq al-Mishawi haka ne littafin ya shahara da shi to da littafin ya shahara kuma ya shahara da wannan suna sai dai an kasa tantancewa shine dai Mishawi ne karatun alkur'ani ko ba shi bane wanda zance mai rinjaye shi ne ba shi ba ne mai karatun alkur'ani daban wannan mai shawin daban wannan mai shawin shi ya tasirantu da rubuce-rubuce ya yi wallafa-wallafa da yawa ba wani ne kada littafinsa ba yana da wallafa-wallafa da yawa wadda kowannan zai nuna maka cewa ba wancan ba ne saboda wancan ya shagala da alkur'ani da kira'ad da tangimi to ba lallai a ɗabi'a irin ta a alqurra a ce yana da lokacin da zai irin wannan wallafe-wallafen da shi wannan yayi ba bayan kana nayi ta kokarin na bibi tarjama wato biography na shi malamin don na samu abubuwa da zan iya gaya muku dangane da shi to amma da yake malamin bai yi nisa ba na baya-bayan nan ne na zamanin nan ne to sai ya zama lam tatawaffar lahu tarjama wato babu biography ɗinsa available har wadda zai musamman ma ya tantance tsakanin wancan makarancin ne ko ba shi bane ba dan abubuwan da zaka iya tsinkaya su za su haska maka cewa ba wancan din bane wani ne daban wanda har ya kai ga nayi na nemi fatawa don na samu gamsuwa a wajen malaminmu Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, Hafizahullahu Ta'ala, hanna dangana zuwa gare shi, cewa ya tantance mun, sai ya tabbatar mun cewa ba wancan makarancin ba ne, wani ne daban. To, almuhim sai na ƙara samun nutsuwa, cewa koma yaya ne ne dai, ba wancan makarancin ba ne, wani ne daban. To, amma babu biography ɗinsa ko tarjamarsa ko tarihinsa a shimfiɗe wadda har za a iya gano abubuwa da yawa dangane da shi sai dai lura da littafin da uslubin littafin da littafin yake wannan zai baka kwanciyar hankali cewa ko baka da cikakkiyar masaniya akan mai littafi ko kuma cikakkiyar masaniya akan danganta littafin zuwa ga mai shi to mawdu'in da littafin ya kunsa da kuma masail din da littafin ya kunsa da kuma uslubin da aka rubuta littafin matakar karbabbe ne a saha ta ilimi kuma karbabbe ne a manhaji na ahlus sunnati wal jamaa to wannan babu laifi a karanta shi domin a amfana ba lallai sai kana da cikakken sanin malami sannan ka amfana ka amfana da shi ba matakar wannan abin da zai faɗa din wato sahihin sako ne kuma kyakkyawar fahimta ce ta addini ka lura da yadda littafin yake yadda malamin ya shimfida littafin da yadda ya dauko matsalolin kuma yadda yake goya su da dalilai ingantattu wannan ya isa ya nuna maka cewa littafi ne mai tsafta wadda kuma lallai littafi ne jadirun a ce an me a ce an karanta shi kuma an yi la'akari da matsalolin da ke cikinsa. don haka tsarin littafin da masayin littafin bai saba manhajin ahlus sunna ba littafi ne da aka gina shi akan dalilai da hujjoji kuma da insafi menene insafi idan kuskure akwai sabanin malamai a kansa domin ba duk kuskure ne da zaka gani mai alwala yana yi ko mai sallah yana yi zai zama hakikanin kuskure ba a'a akwai yiwuwar kai ta yadda ilimi ya gangaro maka daban shi kuma ta yadda ilimi ya gangaro masa daban sai zama abin da ya yi ya sha bamban da kai abin da kake yi ta wannan fiskar sai ka kalle shi a matsayin mai kuskure alhalin shi ma wata fahimta ce daban yake aikatawa to kaga ta wannan fiskar ba za a kira abin kuskure mutlakan ba to malam yayi kokari kuskuren da kuskure ne da babu sabani tsakanin malamai a kansa babu daya biyu cewa wannan kuskure ne ya ware su sannan kurakuran da kuma akwai saɓani tsakanin malamai su ma ya ambace su ko malam ya bi daki-daki ya bi tun daga tsarki tun daga shiga banɗaki ya fara domin bisa al'adar malaman fiƙahu in za su yi karatu a kan sallah to suna fara buɗewa da maganar tsarki ne in an buɗe da maganar tsarki kuma akan fara da maganar ruwa ko a fara da maganar taɓa ruwa sannan har a gangaro maganar alwala wanka taimama tsarkin haila kaza da sauransu sannan duk wannan shimfiɗa ce da sharar fage zuwa ga sallah to irin yadda malaman fiqh suke gina littattafansu haka shi ma malam ya gina littafinsa amma mu sani cewa shi wannan littafin yanzu karatunmu da zamu yi ba za mu yi ne akan yadda muka saba karatu farillan sallah guda kaza ne sunnonin sallah guda kaza ne ga yadda ake yin sallah a'a shi yanzu wannan littafin zai dinga kawo mana tashar kuskure ne zai rika kama mana tashar kuskure ne yin abu kaza kuskure ne yin abu kaza kuskure ne ga dalilin da ya tabbatar da cewa kuskure kuma mutane suna aikatawa to kaga wannan ma ilimi ne ka san kaza kuskure ne ka bari ka san kaza kuskure ne kar ka yi domin ibada ka tai kyau ka inganta addininka to ai wannan wajibi ne kana da matukar bukatarsa don haka in ka iya sallah to alhamdulillah Allah ya taimake ka ka iya sallah saura ka jira kurakuranka a sallah in ka iya alwala alhamdulillah ka iya alwala saura ka ji kurakuran da kake tafkawa alwala in ka iya wankan janaba to masha Allah Allah ya taimake ka amma ka jira ka ji kurakuran ka na wankan janaba haka ne duk haka za a bi masail din daya bayan daya malam yana ainihin wato ba mu ilimi yana ba mu fa'ida kuma amfanin ilimi aiki da shi ittiba'ul ilmi al'amal amfanin ilimi aiki da shi tunda yanzu za mu karanta kurakurai ne to mu sani mu ɗaukan makanmu duk abin da ka ji shi kuskure ne to kuma ka bar shi wannan kuma shi ne zai sa ilimin ya zauna idan ka ji cewa kuskure ne kuma ka kasa barinsa ka gafala kake mantawa har ka zo ka ci gaba ka ɗore to abin da ka sani ɗin zai tafi tamkar baka sani ba so wannan yana daga cikin abin da yake sa ilimin mu baya zama rashin aiki in zaka kwatanta aiki da abin da ka sani to duk lokacin da ka zo aiki zai tuna ma abin da ka sani kuma zai zama kana tahaffuzi zai zama kana kiyaye abin da ka sani kenan kana taskace shi ta hanyar aikata shi a aikace jama'a an gane to bisa al'ada a dukkan wanda ya wallafa littafi yakan yi wa littafinsa abinda ake cewa mukaddima wato gabatarwa wanda a wannan gabatarwa ne tayu ya bayyana manufarsa ta littafin gaba ɗaya ya bayyana manufarsa ta littafin sannan kuma ya bayyana abinda littafin ya ƙunsa sannan kuma ya bayyana irin ayyukansa da ya yi da gudumawar da ya bayar a cikin littafin wannan kuma zai takaitawa mai karanta littafin fahimtar littafin a dunkule mai littafin ya haska masa littafin da menene a ciki an gane ko wayin kana galibi ina ga mutane ba su da littafin ko insha Allah ta'ala muna ta muna ta cikiyar dai a nemo mana littafin a kawo mana mu ga yadda za a yi ko kofi sha biyar ma dai ko a ɗan samu da za su ɗan riƙe a hannu a daina ya zama ba za a yi tsaya kallo ba za mu yi ta ƙoƙari dai insha Allah mun yi dace zuwa majalisi na gaba na rana ta yau walala a iya samun a iya samun littafi ko da ɗan kaɗan ne a ɗan riƙe a hannu to za mu ga wadda suke da littafin a hannunsu za su ga akwai wani bawan Allah Dr. Mahmud Abdulrahman Abdulmun'im wanda shi ne yawa littafin takadimi ya kuma yi muraja'ar littafin wanda ustaz ko ustaz musa'id ne na usulul fiqh a kulliyar shari'ati wal kanun da jami'atul azhar al-qahira wato jami'ar azhar da ke cairo kasar egypt e malami ne wato assistant professor shine ustaz musa'id assistant professor a kismin abin faculty na usul fiqhi abunan ismin shari'a wal kanun ko a department na usulul fiqhi a faculty na shari'a na shari'a wal kanun a jami'atul azhar to yayi tashi muqaddimar sai dai tashi muqaddimar ba za mu bi ta ba saboda wasu sakonni guda biyu da nake so na isar muku shine sako na farko za mu karanta wannan littafin a gurguje saboda magana ce ta ambatan kurakurai saboda ba masail za mu rinka bi muna ta dandatse kuma fede su za mu bi shi a gurguje al'adar karatun littafin zai sha bamban insha Allah ta'ala da al'adar karatuna da na saba a littattafa ya kuke dariya kamar na yi ƙarya kenan ko Allahu akbar na tuna wani wani malami الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى malami ne bahisi ne na gaske da kakken malami ne yana nan a raye a sani na a ƙasar saudiya daga cikin manya-manyan malamansu kuma kuma bahisansu a yanzu masanin littattafa masanin talifat to an taɓa yin wata daura a nan wani masallaci yana ce masa masjidul balawi a bayan makarantarmu jami'ar musulunci ta madina to shi sai aka ba shi zai karantar da arba'una hadith zai karantar da arba'una hadith a wannan daurar to da ya zo gabatarwa sai ke cewa to ya ku 'yan uwana ɗaliban ilimi arba'una hadith yace nayi sharhin sa a wurare da dama a wurare daban-daban kuma akwai shi mutawaffir akwai na littafi akwai na kasus na kasusuwa da sauransu ga duwar da yake bukatan tsawaitawa dan haka lura da haka zamu takaita tun da nan daura ne kuma ku daliban ilimi ne ba komai ne sai an fede muku an muku bayani ba dan haka zamu bi ru'usul aqlam zamu bi sama-sama mai sharhinsa domin mu samu mu cimma abin da muke so mu cimma a cikin kwanakin kwanakin daura sai ku yi hakuri wanda yake son tsawaitawa ya je karatun karatun baya ana cewa masha Allah masha Allah mala ya zai ta takaita karatu kenan ya ga shiga hadisin farko na waye na Umar dan Khattab ko to akan Umar dan Khattab aka tashi ranar ba jama'i na mal'amalu bin niyati ba a shiga bayanin niyya da hukunce-hukuncensa bayan Allah kenan to ni din ba haka zan yi ba insha Allah ta'ala wannan shine sako na farko sako na biyu kuma shine za mu yi karatun wannan littafin kuma ina sa ran insha Allah ta'ala idan Allah ya sa da kwanan mu in muka kammala shi to mun tashi insha Allah ta'ala saboda kar yawa ya zama tun ranar farko in ma runtu ya tashi ce a mana wayanin din karatun farko eh za mu yi littafin kuma insha Allah ba an tashi gaba ɗaya ba eh insha Allah lokaci lokaci kuma sai a sake duba wani littafi sai a saka sai a ware wata rana sai a yi sai a eh me yakon na dindindin din nan abubuwan suna yawa gaskiya abubuwan suna yawa kuma na gaya muku bai kulli saraha cewa ina takura sosai gaskiya sai dan samun hutun yana da matukar muhimmanci sosai Allah ya kara mana lafiya malan yace alhamdulillahi alba'id fi qurbihi alqarib fi bu'dihi almuta'ali fi rafi'i majdihi 'ani shay'i wa diddihi fa ahkama kitabahu wa a'la khitabahu wa anzala ayatihi fa a'jazat وقال كتاب احكمت اياته ثم فصلت ai daga nan ma kun san karatu zai sauri ko galibi malamai isa tarbiyya ta ilimin addini suna fara littafinsu da godiya wa Allah madaukakin sarki alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah al-ba'id fi qurbihi ko al-ba'id fi qurbihi godiya ta tabbata ga Allah wanda yake manesanci a kusacinsa alqaribu fi bu'dihi makusanci a nisansa wannan ibarar da ba haka malam ya faɗa ba da ya ce alhamdulillahi alqaribul mujib godiya ta tabbata ga Allah makusanci mai amsa kiran bayinsa da ya fi wannan ibarar cewa mai nisa a kusacinsa mai kusaci a nisansa ibara ce ta ahlul kalami ibara ce wa in kana a ta fiskar ma'ana ba za ka kushe ta ba amma a hakkin Allah maɗaukakin sarki ba kowace ibara ake faɗa ba domin cewa alba'idu baya daga cikin sunayen Allah ko sifa ko wata sifa da aka siffanta Allah da da da da ita an gane ko amma da yace alba'idu fi qurbihi manesanci a kusacin sa ma'ana Allah makusaci ne amma kusacinsa da nisa an gane ko alqaribu fi bu'di makusanci a nisansa mana Allah yana nesa amma nesansa fa kusa take kaga wannan shine mantikin ai shine mantiki to amma me ibarar take nufi abinda ibarar take nufi mun ce bai dace a rika faɗanta wa Allah ba amma dai shi malam da ya faɗa a bashi uzuri a ba ta ma'ana da ta dace shine abun nufi shi Allah maɗaukakin sarki maɗaukaki ne a zatinsa Allah ya ɗaukaka da zatinsa zatinsa bai kusa da halittunsa zatinsa subhanahu wata'ala baya cakuɗe da halittunsa kuma babu wata halittarsa da za ta iya ɗaukar zatinsa mai girma domin shi al'aliyu ne al'azimu maɗaukaki ne kuma shi mai girma ne shi alkabiru ne almuta'al shi babba ne kuma maɗaukakin gaske ta haka ta fiskar zati Allah maɗaukakin sarki baya cakwarkwaɗe da halittunsa to kaga wanda wanda ya ɗauki wannan nisan na zati ya bashi bu'udi ta fiskar ma'ana bai yi kuskure ba amma a ibara ba a bukatar a ce haka to amma tare da cewa Allah ɗin zatinsa nesa yake da halittunsa tare da hakan fa babu abin da yake kufce masa na sani na sani da gudanarwa a cikin halittunsa da iko yana sane yana gani yana ji yana da iko a cikin halittunsa subhanahu wataala ba abin da yafi karfinsa ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid ya fi karfin a ce cikin mulkinsa wani abin da Allah bai ga dama ba ya faru ba zai yi ba na'am haka shi raqibun ne shi wato mai kula ne yana hadane shi sa Allah ya kira kansa alhayyu alqayyum rayayye alqayyum wanda yake tsayayye akan halittunsa haka wannan shine kusacin tare da zakinsa yana nesa amma kuma me amma ikonsa a cikin halittunsa kuma yana kusa da su da Allah da malam yace alqaribu fi bu'dihi wannan nisan nasa da yayi kuma da zatinsa a kusa fa yake eh saboda me saboda abinda ne bayani a baya ba abinda yake kuce masa yana jin din mai kiransa yana sauraron din mai roƙonsa yana amsawa din mai tambayarsa an gane wannan yasa Allah madaukakin sarki ya tabbata shi kusa yake da bayinsa da siffofin ta fiskar siffofinsa amma ta fiskar zatinsa nesa yake da bayansa to shine ma'anar al-ba'idu fi qurbihi al-qaribu fi bu'dihi amma abinda Allah madaukakin sarki yace akan kansa a cikin alqur'ani mai girma Allah yace cikin suratul baqara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yashurun Allah ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka game da ni fa inni qaribun Allah ce to ni kusa nake ya Allah fa inni qaribun bai ce inni qaribun fi bu'di ba sai ce inni qaribun ni kusa nake haka kenan ba wani abin kyama idan ka ce Allah kusa yake baka bukatar sai ka yi wa wannan kusacin wata kwalliya kawai kusa yake fa inni qaribun kusa nake ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran duk mai kira na idan ya kira ni ji Allah haka cikin suratul hud Allah ya ce wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib annabi salih yace inna rabbi qaribun lalle ubangiji na qaribun kusa yake mujibun mai amsawa shi yasa nace laital muallif rahimahullahu ta'ala qala alhamdulillahi alqaribu almujib godiya ta tabbata ga Allah makusanci kuma mai amsa kiran bayansa malam yace almutaali fi rafi'i majdihi wato Allah wanda ya daukaka cikin daukakar girman sa ani shay'i wa ziddihi ya daukaka daga duk wani abu da kishiyarsa Allah ya daukaka a siffanta shi daga duk wani abu da kishiyarsa Allah bai kama da sama bai kama da ƙasa ya fi ƙarfin sama ya fi ƙarfin ƙasa na'am bai kama da bai kama da rana bai kama da wata ya fi ƙarfin rana ya fi ƙarfin wata bai kama da wuni bai kama da dare an gane ko to Allah subhanahu wataala haka yake fa ahkama kitabahu sai Allah madaukakin sarki ya kyautata littafinsa wanne alqur'ani ahkama ay atqana Allah ya kyautata littafinsa wa a'la khitabahu ya daukaki zancensa subhanahu wataala wa anzala ayatihi ya saukar da ayoyinsa wato ayoyin littafin Allah fa a'jazat sai suka gagara ya saukar da alqur'ani ayoyinsa suka gagara kamar yadda aka me aka aka kalubalance su a larabawa su zo da shi amma suka kasa ba wa qala yace kitabun uhkimat ayatuhu littafi ne gashi nan an kyautata ayoyinsa thumma fussilat sannan kuma aka yi bayaninsu filla-filla haka alkur'ani hukimat ayatuhu sun mafufilat Allah yi wa kansa kirari ya ce milladun hakimin khabiri ayoyi ne ga sunan an kyautata su an inganta saukarsu an inganta tsarinsu an inganta zancen da ke cikinsu fasaharsu cikakkar fasaha sannan kuma an yi bayani daki-daki filla-filla da ayoyi abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi rayuwa abin da ya shafi al-akhlaq wal adab abin da ya shafi qisas da siyar duka al-qur'ani yayi bayani daki daki wannan duka Allah ya ce milladun hakimin al-qur'anin ayoyin sun zo ne daga mai cikar hikima khabir kuma wanda yake mai cikar sani shine Allah fa ashfa man kana lil hikmati yu'ani sai wannan al-qur'ani sai ya zama waraka ga wanda yake fama da hikima wanda yake fama da hikima alkur'ani sai zama masa waraka sai ya zama duk wani ma'abocin neman hikima alkur'ani zai masa duri ya bashi hikima saboda hikimar da ke cikin sa wa ashqa ahlal ma'ani kuma alkur'ani ya tozarta ya kunyata masu gadara da zance ahlul ma'ani sune yan alfahari da balaga yan alfahari da magana yan alfahari da bayani alkur'ani ya kunyata su domin an ce su zo in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin in shakka kuke ba daga Allah bane to ku zo da fasahar ku ku nemo kuma masu taya ku da masu yi muku shaida inda gaske kuke ku zo da irin sa wani wuri aka ce ta sura daya wuri aka ce ku zo da sura goma amma ba abin da yayi Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku yi ba to dama fa za ku iya ba kuma har abada ba za ku iya ba fama atala lahum amadan don haka ba su dauki lokaci ba lokaci wato bai ba su bai tsawaita musu lokaci ba ƙarya su ta kare wa asammahum lisanan wa khaladan ya kurumtar da su a harshe da tunani aka karar da harshen su sannan tunanin su ma ya kare wa a'jaza bulagha al-arabi alqur'ani ya gagari wato masu fasahar larabawa masu fasahar larabawa ya gagare su wa asra rijalal adabi alqur'ani kuma shine ma ya bada gudumawar haɓaka wa mazajen adam masana dun masanin larabci to alqur'ani shi ya masa yayyafi shi yasa zaka ga in kana bibiyar ainihin wato ulo ko nahau ko adab ko ko abin ko ko balaga eh in kana bibiyar waɗanda suka suka gina littattafan su akan tsarin nusus an-nusus shar'iyya zaka yadda alqur'ani ake ɗebo misalan balaga a cikin sa ake ɗebo misalsalu na nahwu a cikin sa eh ya gagara a babin fasaha da balaga waja'ala an-nafsa fi kutubil khala'iq Allah madaukakin sarki sai ya sanya wato gazawa a cikin littattafan bayi duk littafin da wani ne ya rubuta shi duk littafin da wani ne ya yi shi ba Allah ba to an sai an samu gazawa a ciki sai an samu gazawa a ciki sai Allah ya sanya ya hukunta gazawa a cikin littafin bayi ba wanda ya ce littafi ya cika sai an same shi da me da mu'akazat hatta bukhari sai da aka same shi da me da mu'akazat ko ba a ce hadisi mai launi bane ko ba a ce hadisi mai rauni ba ne ba to amma dai an same shi kuma da wani da wasu kurakurai a tsari haka muslim shi ma an kama shi da mu'akabat ko da dai shi ya kyautata tsarin littafinsa amma hadisan an samu waɗansu waɗanda aka ce kawai dai a tura mutane saboda gazawa ɗin ɗan adam amma dai duka an yi ittifaki cewa an karɓa a haka eh ba wani wanda ya tara hadisai ingantattu kamar su shi sa aka ce muttafaqun alaihi an gama Qur'ani ne sama da haka ya ce muttafaqun alaihi an gama kama duk da haka sai da aka ce ne sai da da aka tambayi wani aka ce wanne ya fi ne tsakanin bukari da muslim ce isu ya ce in maganar inganci ake to bukari ya ya fi muslim in maganar tsari ake kuma tsara littafi musul sina'a to muslim shi ne a kan gaba kaga kenan yanzu bukari ya fi muslim wani abu muslim ya fi bukari wani abu to gazawa kenan to ko su ne kololuwan littattafan da duk duniya ta ilimi ta yarda cewa sun yi an daga an jinjina an daga an jinjina an yarda a je a bautawa Allah da duk abin da ke ciki to amma duk da haka an samu tawaya to shi yasa malam yace Allah madaukakin sarki ya sanya tawaya a cikin littattafan halittu nasa ne kadai ba tawaya la ya'tihi al-batilu من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما لن يتي والقتل في اختلاف الطرائف sannan Allah madaukakin sarki sai ya sanya kuma wato sai ya sanya tabewa a cikin sabawa hanyoyi daga littattafan ya sanya sabani a littattafan bayi sannan kuma da tabewa a cikin hanyoyin sabani faƙala sai yace walau kana min indi ghairil lahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira inda ace alqur'ani daga wajen wani Allah ya ce to da sun samu sabani mai yawa wasu ila shafi'i an tambayi al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ma balu kutubi yaqulu biha al-khata' والغلط والاختلاف والشيء يناقض بعضه بعضا ليس ذاك للتاج ليس ذاك للتتفا يقع فيها الخطأ kuskure yana faruwa a ciki walgalatu da kwaɓa walistilafu da saɓani washe'u yunafidu ba'dahu ba'dan ko kuma abu kaga ka ganshi anan wani wuri wani wuri sai kaga warwara wani abu yana warwarar wani abu me yasa ake samun haka a littattafa aka tambayi imam shafi wa qala sai yace alam taqra qawluhu ta'ala baka karanta fadin Allah madaukaki ba afala yatadabbaruna al-qur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin ba sa tadabburin al-qur'ani ba sa bibiyar ma'anonin al-qur'ani ne ai inda a ce daga wajen wani Allah yake to da sun samu wato sabani tukka da warwara da yawa a cikin amma babu falamma kana min indi ghairi Allah wajaba an yaqa'a fi ikhtilaf da haka yayin da littattafan halittu suka zama min indi ghairi Allah daga wajen wani Allah ne ba daga wajen Allah bane wajaba an yaqa'a fi ikhtilaf da haka wajibi ne a samu wato tukka da warwara da sabani a cikin tunda ba daga wajen Allah ba kenan fadin Allah ta'ala walau kana min indi ghairillah da a ce daga wajen wani Allah yake wannan ya nuna maka duk wani littafin wajen wani Allah ta aka rubuta duk wani littafin da ya zo daga wani Allah ta aka rubuta wannan shine ya lalata daga baya ya lalata taura ya lalata injila da littattafan da Allah ya saukar ne amma saboda an yi kutse a cikin su an yi shishigi a cikin su an shigar da abin da ba haka Allah ya ce ba sai suka zama tsohon alkawari da sabon alkawari amma alkur'ani akwai tsohon alkawari ko sabon alkawari a alkur'ani ba du zargin da shi'a suke yi cewa a lokacin sahabbai an taɓa alƙur'ani an shigar da kaza an cire kaza inda wani zargin na gaskiya ne inda na gaskiya ne da alƙur'ani ya nuna da yau da gobe ta amma da ke zargin ba na gaskiya ba ne ba to sai ya zama sun kunyata da faɗan wannan zance da tsana wa sahabbai da suka yi abin da ba su aikata ba bal sun riƙe amanar da Allah ya dora su amma ba'adu wannan mukaddima ce malami to bayan haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zai gabatar yace alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu in ya gama sai ce amma ba'adu wannan sunna ce ta annabi alaihi wasallam yace fa hadha sifrun latifun fi hadamihi yace to kaga wannan sifrun alkitabu littafi ne latifun fi hajami wato gashi nan dan kumama a kaurin a girman eh dan dukan nan gashi nan ba wani kafin littafi bane dan hika eh shine shine shine latifun gashi nan dan kumama littafi fi hajamihi a girman wajizu fi aradihi kuma takaitacce shine wajiz wajizu fi arabihi takaitacce a dubansa bayanin da ke cikin sa shine arab jama'atu fihi shay'an min aqsa'il ibad yace na na tattara a cikin sa shay'an min aqsa'il ibad wani abu na kurakuran bayi wa awhamil zuhadi da kuma wahami na masu gudun duniya akwai waɗanda suke da tsantseni da gudun duniya sai suke kirkira wa kansu ibada eh wani wani ga ga bauta ga gudun duniya yana da gudun duniya da bauta amma kuma babu ilimi daka yana bauta wa Allah ne da me da sai ya zama abin da yake sunansa wahani ba ilimi bane ba wahami wa awhamu jihad mimma yaf'alunahu fi salati daga abin da suke aikatawa a cikin sallolin su a cikin sallolin su wa ya'rifunahu min madahibihim kuma suna wato tsammaninsa yana daga cikin mazhabobinsu suna tsammanin ko suna ganin wannan abun yana daga cikin mazhabobin abin da za su duka na addini wa zalika bi izamil mawdu malai yace na mai da hankali akan haka ne akan kurakurai shi zalika yana komawa min yana komawa jama'atu fi shay'an min asbab na tattara wani abu na kurakurai wa zalika na yi haka ne min izamin mawdu saboda girman wannan mawdu'in magana kuskure tana da girma kuma musamman kuskuren a cikin sallah mala yace wa wa irshadi tabi'i wal matbu'i kuma nayi haka ne don na nusar da mai bi da wanda ake bi ka gani wanda ma mutu dan na nusar da mai bi da wanda ake bi shi ma liman ya sani da gyara shi ma mamu ya sani ya ja fassalatu mala yace kaga sallah ar-ruknu thani min al-islam ita ce fa rukuni na biyu daga rukunan musulunci rukunan musulunci biyar ne na daya kalmar shahada guda biyu na biyu tsayi da sallah na uku ba da zakka na hudu azumin watan Ramadan na biyar aikin hajji ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi to na biyu cikin waɗannan rukunai guda biyar shine sallah wal faisal bainal kufri wal imani sannan sallah ita ce faisal ita ce mai rabe tsakanin kafirci da imani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abin da ke tsakaninku da su shi ne sallah inna bainana wa bainahu as-sala faman tarakaha faqad kafara abin da ke tsakaninmu da su sallah ne wanda duk ya barta to ya kafarta don haka sallah ita ce take raba tsakanin imani da kafirci ba wani wanda zai ce yana musulunci kuma baya sallah musuluncin sai zauna na malam wanda duk baya sallah ba musulmi ba ko dan gidan musulmai ne ko yana cikin musulmai in dai baya sallah ba musulmi ba ko ina ka gani wanda duk baya sallah shi yake maka rabansa da sallah duk lokaci kaza ba musulmi ne abin da ya raba tsakanin musulunci da kafirci sallah wa azam qurbatil abdani kuma sallah ita ce mafi girman mafi girman ibadu na gangar jiki qurbat na yana nufin ibadu ibadat shine qurbat wa azam qurbatil abdani kuma sallah ita ce mafi girman wato ibadu na gangar jiki ba da muna da ta gangar jiki muna da ta hatsi muna da ta to daga cikin ibadun gangan jiki akwai sallah yakunu al-abdu fiha aqrab ko aqrab aqrab shay'in min rabbih sannan kuma bawa a cikin ta ne yake kasancewa mafi kusatin dama da ubangiji mafi kusatin dama da zai samu da Allah lokacin da yake sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid wa yaghfiru lahu min ghalatihi wa dhanbihi sai ubangijin ya gafarta masa daga ainihin wato kurakuransa da kwafarsa da zunubansa wa awwalu ma yus'alu anhu al-ibad kuma sallah ita ce farkon abin da za a tambayi bayi dangane da shi ranar alkiyama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi as-salah farkon abin da za a tambayi bawa ranar alkiyama daga aikinsa shine mai sallah inda wuqufihim fi ardil ma'adi lokacin da suka tsaya a farfajiyar makoma ta hisabi walidhalika qadahat bihi li mala yace to sau saboda haka ne fa sai kwakwalwa ta sai ta raya mai daga nan sai kwakwalwa ta tafa kawo mini ra'ayi wa amsaktu bi kalami na kuma yi riko da alkalami na li usajjila ba'dha ma zallat fihi al-aqdam yace domin na rubuta wani sashe na abin da kafafu da dama sun zame da kurakurai a ciki wa ghafalat anhu al-a'lam sannan da yawa daga cikin mutane alitu sun gafala wa ma'rifatu aqta'i wa shururi babun mufidun malam yace kuma sanin kurakurai da sharruka babu mufidu yace babi ne mai matukar fa'ida sanin kuskure da sharri babi ne mai matukar fa'ida duk abin da kasancewa kuskure ne in ka kiyaye shi ha zaka ga ci gaba ko a kasuwanci ne ka kiyaye kuskure za ka ci gaba ko a aiki ne ka kiyaye kuskure za ka ci gaba haka sharri in ka kiyaye sharri to za ka zauna lafiya don haka babi na sanin kuskure da sharri babi ne yana da amfani matuka ilgafili wal madidi ga gafalalle kai har ma mai darajar domin ba wanda baya fada a kuskure kullukum khata'un wa khairul wa khairul khata'ina at-tawwabun dukkanin ku masu kuskure ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi alheru kuskure masu tuba da ka gafalalle yana cikin kuskure kai hatta ma wanda yake faɗakaccen ma yana cikin kuskure da haka daga falalle da faɗakacce duka suna buƙatar a musu karatu akan kuskure da shari'a wa madkhalun min madakhilil ilm sannan kuma sanin kuskure wata mashiga ce fuga ce da ake kewayowa a shigo ilimi ta wajen shi ma sanin kurakurai hanya ce ta sanin ilimi da haka hanya ce da ake shigowa ilimi ta fita tafaffana ilayhi ulul hilmi ma'abota hakuri sun fadaka ma'abota hakuri sun fadaka da ce da zuwa ga kuskure cewa sanin kuskure maganin matsala ne fasalahu sabilahu da haka sai suka bi hanyar sanin kurakurai da sharri wa khabaru tariqahu suka kuma waye da hanyar sanin kurakurai fa zakaruhu sabiquna fa zakarahu sabiquna fi kalamihim magabata sun ambaci kurakurai a cikin maganganunsu wal a'immatu fi asfarihim haka an yi malamai da suka ambaci kurakurai a cikin littattafansu fa minhum man khassa lahu kitaban cikin su ma akwai wanda ya keɓe littafi kutub ya rubuta akan kurakurai wa afradahu jawaban sannan kuma ya ware shi daban a matsayin amsa wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu kana hadisi ya zo daga Hudhaifa ibn al-Yaman da darra tabbata gare shi yace kana nasu yaluna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khair mutane sun kasance suna tambayar Annabi tsira da hannun Allah tabbata gare shi dangane da alheri wa as'aluhu an sharri ni kuma na tambayar sa sharri mutane suna tambayar alheri manzon Allah ya ake kabar harama ya ake yin tafiya ya za a yi masa salati ya ake taimama ya ake wankan janaba ya ma'aikin Allah me zan yi na samu aljanna ya ma'aikin Allah me zan yi Allah ya dace ni ya ma'aikin Allah wani aiki ne Allah ya fito yace mutane suna ta tambayar alheri yace ni sai na gano ni garan tambayar shari ya ma'aikin Allah me zai kai ni ta me zai bata mu sanna me zai sa Allah ya kine ni me zai sa Allah ya fushi da ni me zai sa kaza kuntu as'alu an sharri yace tambayar tasarrufi makafata an yudrika ne saboda tsoron kada sharrin ya rike walillahi darul sa'i Allah ya kiyaye wanda yake arafu sharra la lin sharri lakin lil tawfihi wa man lam ya'rif sharra min al khairi yaqa fihi wani yace arafu sharra la lin sharri na san sharri ba dan da sharri ba lakin lil tawfihi na yi haka ne dan kiyaye sharri na leka hanyar da ba dan nabu ba sai dan da ba a bi an gane ko yawa wa man lam ya'rif sharra duk wanda bai san sharri ba min alkhairi bai iya rabe shi da alheri ba ya ka'a fi zai fada zai fada faka walil haqqi fa inna min abraz alkutub allati ulifat wa sunnifat في أوهام أخطاء المصلين هو كتاب القول المبين في أخطاء المصلين لفضيلة الشيخ مشهور حسن سليمان جزاه الله كل خير وجعل الجنة مأواه ما لا يجعل في القسية لقتك مبيا فتن التتفع الذي ألفت وند أكرمت وكلفت أكا أينهما ولفا في أوهام وأخطاء المصلين وتدنغندا wato wahami da katobara da kurakuran masu sallah wa kitabu alqaulul mubin fi akhta'i ko alqaul alqaulul mubin fi akhta'i musallin wato bayyanannan fayyataccen zance cikin kurakuran masallata littafin malam mashhur Hassan Sulaiman ko mashhur Hassan Ali Sulaiman jazahullahu kullu khairin Allah ya saka mashi da dukkanin alheri وجعل الجنة مأواه كما الله يسع الجنة في مقومتها شما وانا اللتاف جمالا يتي سلة من يزوه القول المبين في أخطاء المصلين لما شروع حسن كان شما لتاف دي نقوانا لما شما لم مشهور حسن سليمان كي شما لم مشهور حسن سليمان الماهي من محمد الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى mutumin filastin ne mazaunin jordan sun zauna tare da malam albani allah ta'ala ya mutu rahama ba shi ne wanda ya rubuta alƙawarin da ne shi a fara musulmi yana da wanda kowanne ta da yawa yace walaqad ajada fadilan tuhu ijadatan kabiratan fi jam'il aqwal malam yace hakika ajada wato ya yi kokari matuƙa nan da yake fadilan tuhu yana ambaton daraja mai girma walakar ajiyar fadilatu ba shakka malam Allah ya kara mai daraja ya yi kokari matuka ijadatan kabirata kokari mai girman gaske fi jam'in akwali wajen tattara maganganu da bayanai wal muwazanati bainaha wa bain ghayriha da kuma auna tsakanin maganganun da wadda ba su ba malin kiyabi wa tawdihi wa tafsir tare da tattaro duk abin da ya kamata shine kiyabi tattaro duk abin da ya kamata a kan wannan batu wata da kuma fayyace bayani wata da kuma rinjayar da abin da ya fi dacewa da shi fa kana misbahan adha alana tariqa sai malam ya zama mana fitila wanda ya haska mana tafarki wajala lana ghiyaba zulmati kuma ya yaye mana wato dukun da ke cikin dukunan sai yaye mana wato kimuwar da ke cikin dukkai wa ma azunnu anna ahadan min mu'asiri yace ban zaci akwai wani cikin waɗanda suka yi zamani da shi a malumma kad sabaqahu ila hadha al-amal al-jalil cewa ya riga ya shiga ga wannan aiki da kuma ba yace wa nahnu idza in nashra'u fi hadha al-amal malamin kuma mu ma ga yace wa nahnu kuma mu ma in nashra'u fi hadha al-amal ga mu yanzu za mu fara cikin wannan aiki الذي نبتغي به وجه الله عز وجل wanda muke neman yardar Allah mabuwayi malaukaci a cikin sa Allah ka sa dan kai muke yi la na mutasu man sabaqana ba za mu sauye la da wanda ya riga ba in mun yi ba za a tsakura daga nasa a ba mu kuma na mu za a ba mu za ka za mu yi noma ba za ku mu sauye la da wanda ya riga yin ba wa qad shahidna lahu bil fadli ba shakka mun shaida masa da falala malam mashko mun shaida masa da falala wa asrarna lahu bis sabq kun mun tabbata ya riga yayi malamin mu ne ya riga yayi wa na'tarifu ba'da zalika bil tafsir kuma muna muna shaidawa mu da kanmu bayan haka muna shaida gazawar mu وقد أبى الله الحكمة لكتاب غير كتابه domin Allah ya yarda a ce wani littafi ya gagara in banda littafi. Da haka muna ce da musu mu masu gazawa. Wannan ita ce tsarkiyar malamai. Sun ba zai zauna yana ta faɗa na cewa ni ne fatawa na kansa, kun taɓa ni na yi fatawa na kansa. Mu a magana mu abin da muka fahimta shi ne sai da ni ba da malami a garin ni kaza ni kaza ni kaza mun ba ni da tarbiyyar malamai kuma da haka ne ake tsinkayar tarbiyya shine amfanin karatu a cikin littafi kuma a gaban malami saboda ba yadda za a yi mutum da koya wa kansa ilimi da akwai da kuma shi kuma ilimi da tarbiyya malam yake amalin ilimi da aiki na alittafi awwalan na farko zakartu fihi abahatan kamilatan ka akhta'i fi qada'i al-hajati wal wujub wal awqat wa masail mustaqilla lam tudkar fi ghayrihi malan yace zakartu fihi abahatan kamil a cikin littafin na ambaci ba'ati ba'ati wato tsakku ka afsa'in fi qada'il haja kaman bahasin kurakuran mutane a biyan bukata na masa bahasi ne zaman kansa kuma na cike shi da abin da ya kamata wal wudu da kurakuran su a alwala na masa bahasi ne zaman kansa wal awqati da kurakuran su a lokutan sallah yake na masa bahasi ne zaman kansa wa masaila mustaqilla da kuma mas'aloli ɗaiɗaiku masu zaman kansu lam tuskar fi ghairihi wanda ba a ambace su a wani littafi ba wannan sani na biyu أفردت فيه المسائل الخلافية في آخر كل مبحث مع الإشارة إلى ذلك وتوجيه أحد الأقوال. daga cikin aikin da ne afradtu fihi masaila malam yace na ware mas'aloli a cikin littafin al-khilafiyya na sabani na ware matsalolin sabani sai akiri kulli mabhas a karshen kowane mabhas in na kawo mabhas a kan sarki karshen sa sai kuma na ware magana akan sabani karshen kowane mabhas ma al isharati ila zalika wa tarjih ahli al aqwal tare da nuni zuwa ga hakan kai da kuma me nuni zuwa ga sabani da kuma rinjayar da zance ɗaya daga cikin na yi wannan aiki kuma kenan mala ya wuce da idan ya zo ƙarshe magana a kan sarki ko magana a kan daura ko magana a kan wanka ko magana a kan tunuma ya zo ƙarshe inda wani abu da aka yi sabani a kan sai a bace shi abu kaza an yi sabani a kan an ce kaza an ce kaza an ce kaza amma sai ya ce sai ya rinjayar da abin da ya ce gani kuma in ya rinjayar da shi ya kawo da ne ka ga yadda mu ya fitar da mu da duki za ka ce ku san da ke ya fitar da mu ya fitar da mu da yawwa ذلك النقص ما الذي صريح هذه الأفعال ما الذي بناء وتقول وأنم أبحار وأنم بارك وتلك المساجد وأنم مسألون باختصار دون إخلال يجب نقول يتحيثوا دون إخلال وتعرف الجلال wannan ne kawace takaitawa ba tare da gungurarwa ba yace wa ijabin dole isfari da kuma wato sauƙaƙewa shi ijabi dole isfari ba tare da rufe ma'ana ba na sauƙaƙe fahimtar abu cikin sauƙi ba tare da isfari ba tare da na kulle na kulle gane da هو اللي ذكر الانسان ما تقول لك اللي يقول لك تمام لتابع مالكية أنا عسكري وأنا مرتبط إذا أصل أحد هذا الإنسان أمام الوجود كان لا يمنع لكن لا يمكن ما يمكن لا يمكن أما كيف كان أجانب لا يمكن قوة الكلمة هذه أما الشكل الذي يجوز فيها wannan kuma dalilin ne ba dalilin shi wannan ba kuskure ba shi ma a babin sa yana da nasa shi ma wannan a babin sa na kama da yake na sauƙaƙe rancen dole da tsalin ba tare da zama kulle ba a ta sai littafin ya zo ragama ma Allahu tasirin bi hajjal رغم ما الله بالكلمة يقول رغم جدا أقل يقول ساعة رغم ما حوى جدا أقل يقول ساعة فقيل الحجم أما تيجا شيئا لن لن لن تعلم أجل جدا أقل يقول ساعة أما تيجا شيئا لن تعلم ثالثا في نظري تنقل جزيرة فيها أمداد ba a da kwakwa su gaza an jira wa hada min mawarin awaki wanda ke wannan kuma yana da cikin ababen nema na yanko maram mabani da ake gudunun maram shi ne isabuwa da yanki isabuwa da yanki nan maram wato wa hada min maramin awaki wannan kuma yana daga wato bukatar al'awaki irin mutum sabbin shiga al'awaki na farko irin mutum yana daga cikin bukatar malayi wa a azabin fadari kuma yana daga cikin ilimin kwallon Allah ya san ta wa malayi wa asallallahu alaihi wa sallam ina roƙon Allah tsarkin niyya da aiki والنفع والتوفيق ثم ان الوقت امكانيه امكانروا وكما ذاك تجد الله تعالى من والديه محمد بن الشاوي رحمه الله تعالى عليه وعلى العلماء ان ربنا سبحانه وتعالى يسعى لسنة البركة ثم نعم يسعى ومن نعم بعد السنة وفقط وعلى إمام أنفسه وحسن ya tsare maka da fadawa kurakurai kuma cikin ambaton kurakurai suna roƙon Allah ka kara mutum da daga mutane daidai da cikin ambaton da suke da kwanci da Allah ya maka mana wa sallallahu alaihi wa sallam da ya yi wa